من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ان مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke unguwar manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darsi cikin littafin na halul masail littafin koyon ibada wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan yini kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yini litinin daren talata wanda ya daidai da shi daga watan biyun musulunci watan safar yau hijira na shekara bakwai ne go? to yau bakwai ga watan safar hijira yau na da shekara 446 daidai da sha biyu ga watan takwas na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba malam kai tsaye ya fara mana magana game da aukatu sala mun karanta lokutan sallah a muna da cikin bayani game da abin da ya shafi lokutan sallah ne karatu ya tsaye da mu cikin shafi na ɗari na 66 afon shafi na 66 muna cikin shafi na 66 insha Allah kuma wannan shi ne darasinmu na 30 daidai a littafi darasinmu na 30 wanci tashi har mun yi darasi 30 a littafi Allah ta'ala ya karba mana a inda za mu tashi shi ne inda mala yake cewa a wakala rahimahullah ولا تصلي نافلة بعد صلاة الصبح إلا ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وبعد طلوع الفجر إلا ورد الناعم إلا ورد للناعم عن وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد to malai yake cewa malan Allah ya masa rahama yake cewa a wala tusalli wala tusalli wala tusalla nafila ba'da salati subh ba'a ba za ka sallaci nafila ba bayan sallan asuba ilartifa'i shams har sai rana ta dago rana ta hudu ta dago ka fara ganinta to daidai lokacin an baka dama ka yi nafila amma bayan sallan asuba kafarana ta dago ba a yin sallan nafila ana ganewa kuma irana ta fito din ta dan fara alamar hantsi to kuma a daidai lokacin lokacin wala kuma ya shiga amma nafila ba a yin ta bayan an kammala sallan asuba har sai rana ta dago an fara ganin ta dan akwai hadisin da manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam ita rana tana hudowa ne a tsakanin ƙahonhunan shidan kuma a daidai lokacin masu bautar rana suna mata sujada to shi yasa ba a so mai musharaka da su wajen ibada ana fahimta akwai hadisin da ya wannan bayani din sai malik ya cewa wa ba'da salatul asr ila salatul maghrib haka nan ba a sallar nafila bayan sallar la'asar har sai an yi sallar magariba ana fahimta ita ma na kaga iya da alaka da faduwan rana ita ma kuma ranar haka tana fadawa ne tsakanin kahunhunan shedan daidai lokacin ko masu bautar ta suna yi mata ibada yamma akin Allah ya hana mu ibada a daidai wani lokaci akwai wani babban malami Imam al-Ghazali ko kuma Ibn Ibn Hazm al-Andalusi an ce wannan kadiyar guda biyu ita ce ta sa ya tashi haikan neman ilimi wata rana ya yi sallar la'asar ana fahimta ya yi sallah ta la'asar sai yake ƙoƙarin tashi ya kama na filfili sai malamai ce a ba a sallah yanzu ana ganewa wata ran kuma ya zo masallaci ya zauna sai wani malami ta yi kai sallah kaga wannan kamar ya hana wannan kuma ya ce ai to wannan kadiyar sai ta sai ce kai shi fa bai ga ta zama ba inda wannan ya leko ba za a yi nan ba sai na leka wannan inda kuma wannan ya ce ayin nima sai na leka to daga ne tashi ya haikan neman ilimi har ya zama abin da ya zama dama wa'ansu malamai kaji tarihinsu akwai kadiyya da wasu abubuwa da suke faruwa wanda shine kuma sanadi ko sababin tashi wajen neman iliminsu haka nan ma ya ce wa ba da ɗilo ilfajir bayan alfijir ya keto illar wurdun na'im haka nan ba a nafila bayan alfijir ya keto sai dai wurdi da ka saba yinsa amma bacci kuma idan ne ka kamar ka saba nafilfilinka ko shafa ido wutunan ƙarshen dare to sai bacci daidai lokacin ya zare ka baka farka ba sai bayan alfijir ya keto to shari'a ta baka dama kai wannan kafa sallar asuba ana fahimta shine wuridun linna'i wuridi kuma shine wani abin alkai da ka saba da shi ana ganewa wace kullun ka saba istighfari ko ka saba salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka saba subhanallahi walhamdulillah ana ce masa wuridi abinda da yau da gobe iya gudana ana ganewa ko kaga shi illa wuridun linna'i face wani abin nafi fili da mutum ya saba a kansu iyaye yau da gobe kuma bacci ya danne a lokacin dama kuma ba kuma ta mun ce a shi mai bacci shi ma an ba shi uzuri shari'a ta ba shi uzuri iya cikin wanda aka ɗage mai alƙalamin rubuta zunubi da mai bacci da mantuwa da kuma igima'i igima kamar bigewa aljani a wata ruwayar wata ruwayar kuma aka ce wanda aka tilasta waye ba da saransa ba ana ganewa ko haka nan ma da yake cewa inda julusu imamil juma'a alal mimbar haka nan idan liman ya zo ya zauna a kan mimbarinsa ranar juma'a to shi ke na shi ma duk wanda ya zo bayan wannan ba zai na fila ba ana ganewa haka nan hatta ya haruje minal masjid har sai mutum ya yi sallaci juma'a ya fita daga masallaci to daga nan kuma an baka dama ka yi na filfil kaga a takaice malam iya so ya nuna mana wa'ansu daga cikin lokuta da aka hana musulmi yin sallar nafila ana fahimta yasa wani suna tare da imam ahmad dan hanbal Allah ya kara masa rahama ana sallar asuba sai tahi zai kama nafilfili shi ya ce masa a wannan lokacin ba lokacin nafilfili bane ba a yi sai ya ce yanzu Allah zai min azaba dan nayi sallah sai ce a'a Allah ba zai ma azaba dan kai sallah ba amma Allah zai ma azaba dan ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ne ya hani ayi sallah a lokacin ana bai da wannan sai malai yake cewa a albayan al-awqatu allati fiha yunha 'anil nafila ma zakarahu al-musannaf musannifu musannifu maliki cewa lokatai da aka yi hanin sallan nafila a cikinsu wanda shi asalin malam mai littafi ya ambace su wa yashhadu laha hadhihi alahadith akwai hadisi da suke goyen bayan wannan magana da malai kawo hadisi na daya qala alaihi salatu wassalam li amr bin abasa hi hi nastakbarahu manzon Allah ya fada wa amr bin abasa a lokacin da yake bashi labari ko ya nemi ya bashi labari amurbin abasa ya nemi manzan Allah ya bashi labari game da sallah ko lokutan sallah ana fahimta sai ke cewa salli salatar subh amurbin abasa ka yi sallah sallan asuba sun maksir ala salati sannan ka takaitu da yin sallah kuma hatta taɗlo a shamsu watar tafa hasirana ta fito ta ɗago haka sai kuma ka ci gaba da nafilfilin kan ka samu dama fa innaha tatlu baina qarnai shaytani domin ita rana tana hudowa ne a tsakanin kahunhunan shaytani wa hina idhin yasjudu lahal kuffar a daidai lokacin kuma kafirawa suna yi wa ranar sujada yasa ba a so musharaka da su kuma ko da a yanzu ma wani aiki na musulunci ya sa mun yi musharaka da yahudawa sai ma'aikin Allah ke cewa mu saba musu khalaful yahuda wan nasara duk wata qadiya ko da mun haɗu abun to dole musulunci ya ce a saba musu domin su ba sa kan tsarin musulunci ana ganewa misali kamar azumin tasu'a da ashura da ake a al-muharram watan da ya gabata ma'aikin Allah da ya zo garin Madina sai sami Yahudawa suna azumtar koma ga al-Muharram suna azumi sai tambaye su me kuke azumtar wannan yinin na goma ga al-Muharram duk shekara suke cewa ai a wannan yinin na goma ga al-Muharram a shi tarihi ya nuna Allah ya halakar da Fir'auna ana ganewa to sai muke azumin sa domin murnar an halakar da abokin gabar annabi Musa alaihi salam muke murna muke taya shi murna sai manzo Allah ke cewa mu musulmi na anhanu ahqqu bi Musa minku ai mu mun fi ku cancanta da annabi Musa mu ne mafi kusanci da Musa akan ku ana fahimta sai yake cewa to ku musulmi ku azumci goma ga wata da kuma tara ga wata kaga an saba musu kenan amma asalin azumi shine goma ga al-muharram domin a saba ma wa Yahudawa sai ya ce mu koma azumci tara da goma ana fahimtar wannan abu na biyu Yahudawa al'adarsu suna barin gashin baki suna aske gimu mu koma aikin Allah sai ce ifu lihiya wa kasuru shawari mu musulmi mutum ya tsaye da gemunsa sannan kuma ya datse gashin baki kaga an saba musu su kuma Yahudawa idan mata ɗaya daga cikinsu tana al'ada na jinin haiza to sai ƙaurace mata kwata-kwata ko abinci ta dafa ba zai ci ba ko ruwa ta kawo masa ba zai sha ba ko guɗaya ba za su zauna ba inda suna cikin period na al'ada to yahudawa haka suke ma'amala da mata yanzu kwata-kwata suna ƙaurace musu to mu ko musulmi sai manzala ce isna'u kulla shay'in illa nikah idan matanku suna jinin al'ada ku aikata komai da su kwanciyar aure ce kawai ba za ku yi da su ba su dafa abinci su gawa muku ku zauna buɗe ku yi hira ku yi komai ba abin da shari'a ta hana kai da matarka sai dai lokacin da take jinin al'ada ya kwanciya ta aure ce ba za a yi ba kun ga wannan duk saba ma wa yahudawa ne to kaga daidai lokacin anan sai manzo Allah ke cewa kar ku yi nafila daga zaran rana tana kokarin fitowa kar ku yi nafila lokacin da rana take kokarin faduwa kamar mai tambaya zai ce da wani dalili sai manzo Allah ce a daidai lokacin tana fitowa ko faduwa a tsakanin kahon shedan kahonnin shedan sai ce a daidai lokacin kuma kafirai suna yi mata sujada yasa ba a so ku yi musharaka da su lokacin ibada ana fahimtar wannan to wannan shine hikima Allah yasa an gane akhrajahu muslim muslim ne ya fito da wannan hadisi wa an abi sa'id daga Aba Sa'id radiyallahu an Allah ya ƙara yadda da shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da salati al-asr hatta taghruba ash-shamsu ba wata nafila da za a yi bayan sallar la'asar har sai rana ta fada wala salata ba'da salati ba'da salati al-fajr hatta tatlu ash-shams aga nan ba a na filfili bayan alfijir ya keto har bayan sallan asuba kai har sai bayan rana ta fito wani hadisi bukhari da muslim sun fito da shi amma yin janna wa hadisi ibn umar radiyallahu an da hadisin abdullahi dan umar allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da tulu'il fajr ba a yin sallan nafilfili bayan ketawan alfijir illa raka'atai alfajir sai dai raka'atai alfijir abu dawud wa ahmad wa tirmidhi wa ghayruhu wa ghayruhum waɗannan malamai duka sun fito da wannan hadisi da waɗansu suma ghayr annahu yajuzu liman nama an hizbihi aw wirdihi sai dai an yi sauki an halattarwa da wanda bacci ya danne shi bisa tsarin da yake an ce hizbihi au wirdihi an gane ko hizbihi shine a ce mutum ya saba duk dare iya karanta wani adadin ayoyi ko surori na ƙur'ani akwai masu raba ƙur'ani gida bakwai suna yin subu'i sai su raba ƙur'ani gida bakwai subu ɗan sun ɗauko karatu in sun zo cikin suratun nisa nan shine subu'i na farko daga nan can gaba cikin suratu al'an'am akwai subu'i na biyu haka dai har zuwa su raba ƙur'ani gida bakwai wa'ansu duk dare sun karanta ɗaya basa bakon ƙur'ani kuma a cikin sallah to har in ka saba yin wannan yau da gobe wani lokacin bacci ya danne ka baka yi ba to bayan alfijir ya to an baka dama ka yi kafin a yi sallan asuba ana fahimta shine hizbihi aw wirdihi ko ka saba yin nafilfilinka da daddare kafin ketowar alfijir kuma wani wata rana daga cikin rane ko sai bacci ya danne ka baka tashi ba he bayan alfijir ya keto to daidai lokacin an baka dama ka gaggauta ka yi su wancan hizbihi tsarin karanta alƙur'aninsa nan kuma wirdihi tsarin nafilfilinsa na dare ana fahimta akwai masu raba ƙur'ani gida goma kullum su ɗau ɗaya bisa goma su yi sallah da shi kaga duk kwana goma suna sauka kenan duk kwana goma suna sauke qur'ani ana fahimta haka akwai wannan bayin Allah masu haka sai su raba qur'ani wani adadi sai suna sallar dare da shi kuma wannan wani sirru da shawara ga daliban ilimi musamman wanda suke kokarin tara tilawa ko sun fara haddan alqur'ani daga cikin surun da tilawa take zama a kwakwalwar mutum shine ka dinga sallah da ita cikin dare ana fahimta a ce ka haddace izu biyar izu bakwai izu goma to ka san yadda za ka yi tilawar wannan tilawar taka a cikin sallah wannan sirru ne sosai wajen rukon tilawa ana fahimta da ka zauna haka na karantawa ba sallah kake ba kwara ka yi alwala ka fara nafila kana tsaye ka karanta kamar izu ɗaya sai ka yi ruku'i ka ɗago ka sake wani karanta izin to a ce kana haka kana haka to tilawa tana zama a ƙwaƙwalwar ana fahimta a lokacin da muke neman hadda a kullum idan mun ɗauko karatu daga inda muka fara hadda kullum Allah ne da kullum sai da muka zo har izu 20 a kullum sai mun yi talawar gun da dare da aka hawar izu 20 ne sai malami ke ce mana raba wa biyu amma kullum ne wannan daga farkon hadda zuwa izifi 20 sai an karanta da daddare da aka hawar izu 20 sai ke ce kuma ana rabawa biyu kuma ya yi yau sai a yi gobe a karasa ana fahimta saboda ka wannan kwarai da gaske iya cikin saurin rike zaman tilawa musamman da daddare a dinga kokarin karantawa da daddare kuma ka dage inda ka haddace izu biyar ne goma ne sha ne kullum a ce za ka maimaita shi da daddare kullum to babu shakka inda ka ɗau wannan shawarar to tilawaka za ta zauna ko tuni buhe barka da kayarka o ba gaskiya ba ne amma tilawa ruwa ruwa haka kayi yau ba ka yi ba jiwo ba ka yi kai sati ba ka yi ba ai ba ta zauna ba ba ta zauna ba yawa amma dole in kana son tilawa ta zauna dole sai ka mata aiki gaskiya yawa idan kuma Allah ya taimake ka bi wannan tsarin ta zauna to shikenan wani lokacin ma kar ka yi tilawa sai Ramadan ko kana zuwa za ta zo za ta zo sai kuwa amma babu shakka inda ya kana son talaka ta zuna sai kai wannan tsari to ga gwani ne hizbihi aw wirdihi kamar yadda malai fada ana ganewa a allazi aitadahu min al-layl an yusallihu wanda mutun ya saba yin su da daddare ya sallace shi an gane ko ma bayyana ma bainahu wa bainad dulu wa bainad dulu awwal al-istirar to an bashi dama daga ketawan alfijir har bayan sallan asuba har kafin rana ta fito an bashi dama yayi an bawa mutum dama in ya saba yayi amma kai baka saba yin nafili ko karatu cikin dare ba to daga zara alfijir yake to shike dan barakatan alfijir ba an hana ka wata nafila har sai kuma rana ta fito an fahimta nan wa hadisi abi sa'id al-khudri hadisin abba sa'id al-khudri Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an wirdihi aw nasiyahu duk wanda yayi bacci bai karan bai wani adadin nafilfili da yake yi ba bacci ya danne shi bai yi ba aw nasiyahu ko ya manta falyusalliyahu idza zakarahu to duk lokacin da ya tuna bai ba sai sallaci wannan sallah wa idza sayqaza ko kuma duk lokacin da ya farka daga bacci sai ya yi wannan nafil filin shi ba a hana shi nafila a lokacin da aka hana ba matukar akwai wannan uzurin akan shi abu dawud wa tirmidhi wa lafzul lahu wa hadithu umar bin al-khattab radiyallahu anhu hadithun umar dan khattab Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an hizbihi min al-layli duk wanda yayi bacci bai karanta wani adadin ayoyin ƙur'ani ko surori da ya saba karantawa ba cikin sallah au an shay'in minhu ko ka karanta wani ba karanta wani ba ce dan ne ka to fa qara'ahu ma baina salatul fajr wa baina salatul zuhri an baka dama kai nafila tsakanin ketawan alfijir sallan asuba da kuma sallan azhar an baka dama a wannan tsakanin kai shi kutiba lahu kama qara'a kama qara'ahu min al-layl wata garabasa da kuma wata dama da aka ba irin waɗannan bayin Allah sai manzan Allah ya ce za a baka lada tamkar da daddaren kake tamkar da daddaren kake a daidai wannan lokacin kuma malamai suke cewa wannan zai nuna mana cewa karanta ƙur'ani ko na filfili cikin dare iya da ɗoriyan lada a kan yinsa da rana ana ganewa kaga sallace dai kuma karatun ƙur'anin ne dai to sai manzan Allah ke cewa za a ba shi lada kamar da daddaren yake kaga an ba fifikon ba za a kawo wannan kafa tashbih din ba kamar iyayi cikin dare za a ba hiladan sa wannan ba kamar me yi da rana ba kenan hiska ce lalle illa ibadar sallah ko karatun qur'ani cikin dare akwai doriyan daraja da falla akan karanta hidda da rana ko lokacin yini wallahu a'lam ana ganewa to yin da ranar ma samu a karanta mana ba mara da daren ba na ban ji ba eh a a sunan rawatib inda ta kuɓa ce ma a lokacin da ya ka tara gobe kuma kai eh su ba a wannan ramuwar gaske maliki cewa a kama kana kama qara'ahu min al-layl ko rawahu ahmad wa muslim wal arba wa fi muwatta malik daga a cikin muwatta ta imamu malik an ibn shahab daga ibn shahab kala yace fa khurujul imam yaqba as-salah fitowar liman da shigowar sa masallaci yaqba as-salah wa kalamuhu yaqba al-kalam al-muwatta yace idan liman ya fito ya shigo masallaci shigowar liman tana yanke dukan wata sallah wa kalamuhu yaqba al-kalam ko maganar liman tana yanke dukkan wata magana wani hadisi ya cikin wadda ta imamu malik an fahimci karatun? yawwa abinda yake so ya ce bai kawo lokacin ba da ranar ranar juma'a yake ne idan liman ya shigo masallaci to shi kenan dukkan wata nafila ta tsaya shigo wasu masallaci ya yanke kowa nafilarsa kalamu kuma fara kutubarsa shi kenan an hana kowa yin magana kuma wa kalamuhu yaqda al kalam an bai mijo ganas wani hadisin ya cikin muwatta ta imam malik wa qala hafiz ibnu abd al bar hafiz bin abd al bar yake cewa haza yadullu ala anna al amr bil insati wa qada as salati inda khutbati al jumaa laysa bi ra'i sai yake ibnu abd al bar yake cewa wannan zai bada manuni zai nuna cewa umarni da aka yi wajen shiru da yanke sallah a lokacin da liman ya hau ya fara kutubar juma'a sai ce laisa bi ra'ayin ba ra'ayi bane ba ba ra'ayi bane wa innahu sunna wannan sunna ne ihtajja bi ibn shahab ibn shahab ya kafa hujja da wannan li'annahu khabrun an ilmin alimahu domin shi ibn ibn shahab khabar ne an ilmin alimahu ma'ana ƙwararre ne wajen ilimin da ya koyi shi ma'ana iya cikin siƙa daga cikin malamai wanda za a ɗau magana su a yake da ita la'ar ra'ayin ijtihadihi ba wai ra'ayi ya kawo na ƙoƙarinsa ba a akwai dalili bal huwa sunna wa amalun mustafid bihi zamanun zaman Umar bin al-Khattab wa ghairihi radiyallahu anhu yace wannan aiki ne shiru idan liman ya zo ba a magana da yanke na filfili bayan ya hau minbari sai yace sunna ce wannan wa amalin mustafid da kuma aiki da ya dinga gudana ba sau ɗaya ba sau biyu ba zamanin Umar bin Al-Khattab wa ghairihi lokacin Umar dan Khattab ya khalifa da wani sa Allah ya kare da shi Az-Zarqani ala Muwatta Malik sharh Az-Zarqani da yawa wannan Muwatta ta Imam Malik wannan bayanan ya ci wa dalilu adami at-tanaffuli ba'da salatul juma'a dalilin da yasa aka hana yin sallar nafila bayan sallar juma'a hadisu mini umar radiyallahu an hadisin abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da shi ana ganewa hadisin abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da shi anan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jum'a rak'atayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan nafila raka'a biyu bayan sallar juma'a amma aina fi baitihi in ya koma gidansa ana ganewa yana yin sallah raka'a bi bayan juma'a amma sai ya koma gida sai ya yi su a gidan shi rawahul jama'a wa lafazun wa lafzu muslim wannan jama'a da yawa daga cikin marawaita sun fito da shi kuma lafazin na imam muslim fa kana la yusalli ba'da al-juma'a hatta yansarifa ma'aikin Allah baya wata nafila bayan sallar juma'a har sai ya fita daga masallaci fa yusalli raka'atayn fi baitihi sai ya sallah raka'a bi kuma a gidansa bayan ya koma gida وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بعد فراغ من صلاة الجمعة wannan kuma iya nuna cewa manzon Allah bayan kammala sallar juma'a iya tashi ya koma gida ana gane ku wa qad qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwa yake cewa fa iza qudiyati salatu fantashiru fil ard suratul juma'a idan kun kammala sallah to mun Allah ya ce ya ba ku dama ku tashi ku fita nema a bayan ƙasa wanda zai ci koma gona ya koma wanda zai tafi kasuwa ya tafi wanda zai koma ofis ya koma wanda zai je wannan tafiya sai ya tafi duk yamma ku dama shine ma'anar fa iza qudiyati salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun Allah ya ce bayan kammala sallar juma'a fantashiru fil ard ku tashi ku bazu a bayan kasa sai ce wabtagu min fadlillah ku nemi arzikin Allah kaga dan kasuwa ya koma ya bude shago manomi ya koma gona a fara aiki mai aikin kaza ya koma mai aikin kaza ya koma kowa ya koma ku nemi farlan Allah wabtagu min fadlillah sai ce amma kar ku manta wadhkurullaha kathira kuna neman farlan Allah amma kuna ambatan Allah kuma da yawa noma kake to subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haura wala quwwata illa billah a office kake a kasuwa kake a a ina kake bakinka dai a yinin juma'a ya dinga ambaton Allah da yawa duk aikin da kake to kada ka manta da yawan ambaton Allah a yinin juma'a da kuma yi wa ma'aikin Allah salati sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wannan doriyan daraja ce da falala kuna can kuna neman faralar Allah amma kuma bakin ka kare yi shiru ya dinga ambatan Allah kare kama surutu da wata hira marar amfani ko shago ne to ci gaba da ciniki amma zuciyarka tana ambatan Allah ko gona ne ci gaba da nomanka amma zuciyarka tana ambatan Allah ko dinki kake ka fara dinki ci gaba da aikin ka amma zuciyarka na ambatan Allah wani aiki kake na karfi wani aiki kake na sana'a duk dai Allah ya ce wadhkurullaha kaseeran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun hakan zai sa ku samu aljanna Allah ya ba mu aljanna sai malik ke cewa a wa kana abu huraira idza salla bin nas li juma'a sai na abu huraira ya kasance idan yayi sallar juma'a da mutane saha bi hadhihi al-aya sai tashi ya karanta wannan ayar da karfi ya sanar da mutane an gane ku fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardh fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa dhkurullaha katira sai ta yi cikin sahabbai karanta wannan ayat da karfi kuma kowa ya ji da kunnansa shine ma'ana saha bi hadhihi al-aya sai daga murya wajen karanta wannan ayar ma'ana kowa ya tashi tafiyar sa fa badara nasul baba a lokacin kuma mutane sai suna gaggawar fita daga masallacin kuma kowa iya gaggawa fita mai tafiya can ya tafi mai tafiya can ya tafi mai tafiya can ya tafi shine fa badara annasu albaba sai mutane suna gaggawan fita daga kofar masallaci rawahu ibn munzir ibn al-munzir ya fito da wannan malik ke cewa wa amma qada'ul fawaiti amma rama sallar da ta kubuce ma lokacin ta ya fita kana matsayin wanda aka baka dama karama ta to fawajibun mata zakaraha tana zama wajibi a lokacin da ka tinal sallar iya so ya ce ma lokutan nan da aka hana sallah to bai shafi sallan ramuwa ba bai shafi mai ba sallan ramuwa fi ayyukatin kana kowane lokaci ne inda ka tuna baka yi sallah ba kana tuna to shikenan a lokacin zaka yi sallah kine fa fal yusalli hina zakaraha duk wanda ya bacci ko ya manta bai yi sallah ba fal yusalli hina zakaraha a lokacin da ya tuna ko sai ta yi sallah sallah ana fahimta li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama fadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya salatan duk wanda ya manta wata sallah falyusalliha iza zakarha sai ya sallaci wannan sallah a lokacin da ya tuna bai yi ba la kaffarata laha illa zalika ba shi da wata kafara idan ba wannan ba ma'ana ba wani bashi da ake bin sa idan ka manta azhar ita kadai zaka sallata idan la'asar kai bacci ba kai ban kaza idan zaka sallata ana fahimta Bukhari wa Muslim Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fito da wannan hadisi faslun fi shurudi salah fasali zai mana magana game da sharuɗan sallah qala shaykh rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa shurudu salatu sharuɗan sallah akwai taharatul hadathi wa taharatul khabas sallah ba ta yiwa sai an samu tsarki na karamin kari da babba kamar tsarkin fitsari bayan gida wana na ce masa ɗaharatu hadifin kamar tsarkin janaba da haida da nifasi ana ce ɗaharatu khabasi ana fahimta to duk biyun sallah ba za ta inganta ba sai an yi su a min albadani wa thawbi wal makani sannan kuma a sallah ba za ta yi ba sai ka samu tsarkin tufa sai ka samu tsarkin gangan jiki sannan sai ka samu tsarkin gunda za ka yi sallah albadan wa sobiyar makan inda ka sani kuma kana da iko to wajibi ne sai ka kawar da najasar jikinka ka kawar da najasa ta tufafinka ka kawar da najasa ta gunda za ka yi ibada sallah to sai ka yi wannan sannan sallah za ta yi kuna fahimta sharaɗi ne dama sun ce sharaɗi shine abun baya yiwa sai an cika wani sharaɗin kamar a ce sharaɗin sallah ne sai ka yi alwala to idan ka zo ka yi sallah ba alwala ba ta yi ba sharaɗin alwala ne sai ka yi tsarki idan ka zo ka yi alwala ba tsarki ba ta yi ba ki duk abin da aka ce masa sharaɗi ne to shi kenan dole sai ya cika sannan abin da aka ɗaura wa sharaɗin zai yi kun fahimci wannan sai malik ke cewa wa suturatul aura hakanan sallah ba za ta yi ba sai ka sutur sai al'auranka matukar kana da iko wajen yin haka ne ba a sallah da tsaraici duk wanda ya sallah da tsaraici iya da iko rufe wannan tsaraicin bai rufe sallah ba da yi ba musamman matasa akwai abin da suke ce masa al'aura al-mughallaza da al'aura al-mukaffafa da kuma al'aura al-mutawassida akwai al'aura mughallaza wanda ita ce idan ta bayyana a jikinka kana da ikon ka rufe ta baka rufe ta ba kuma kai sallah to sallar ka bata yi ba ko kai shekara da shekaru kana yi wallahi bata yi ba amma al'aura mukaffafa ita ce kamar al'aura a mace ta bar fiskar ta a waje ko ta fuka hannunta al'aura ce amma mukaffafa wannan ba matsala wani akwai al'aura mutawassida shine yaron da bai kai shekarun balaga ba ya bar nan saman gwiwarsa a waje ko ya bar nan kirjinsa a waje yaron da bai kai shekarun balaga ba to ita ce al'aura a ainihin mutawassida al'aura mugallaza kuma shine agun baligin mutum daga gwiwarsa zuwa cibiyarsa ita ce aura mugallaza ita ko mace dukkaninta al'aura mugallaza ce idan ka ɗauke fiskarta da tafukan hannunta ana ganewa saboda ka duk wanda ya zo ya yi sallah ya yi axe down wandansa ƙasa-ƙasa ɗin nan kamar namijin kashi iya ruku'i maɗaurar wandansa tana bayyana kun ba wannan wandan kaɗai gare shi a duniya ba iya da wa'ansu kayan to lalle ilalla in ya ji wannan karatun to ba shi da sallah domin sharaɗi ne in za ka yi sallah sai ka rufe al'aura al'aura mugallaza ta ɗa namiji ne daga gwiwarsa zuwa cibiyarsa in dai wani gu ya bayyana daga gwiwanka zuwa cibiyarka kuma kana da ikon rufewa baka rufe ba kai sallah to sallah gaba ta yi ba ita ma mace in ta yi sallah wani gu daga jikinta ya bayyana in dai ba fiskarta ba ne ko tafukan hannunta kuma tana da ikon rufewan ba ta rufe ba ta ba da sallah kuna fahimtar wannan wannan shine ka'ida ta musulunci domin ka tuna mana a matsayinka na mutum mai hankali akwai wani a cikin mutane da kake jin kunyarsa ko nauyinsa ko sirikinka ko wani malaminka ko wani shugabanka gun aiki ko wani wanda kake neman wani abu a shi to da Allah yanzu zaka je gunsa da irin wannan shiga da kake zuwa kai sallah da ita tsakani ga Allah wani ko bai iya sa hula ba inda aka ce za a je gidansa da kansa wallahi ya nemi hula ya sa saboda me za ka yi wannan da aka kai ma mai mutunci mutunci ne ko to har dan adam ma kamar sauran dan wani abu da kake nema a gunsa a duniya to kuma ina ga Allah da kake nema aljanna a gunsa ina ga Allah da kake neman ya tsaraba ka da azabar wuta kuma shine dan baka ganin sa zaka je gunsa ta inda ka ga dama wani ya sako riga mai hoton arna wani mai sunan arna wani mai kaza duk dai gashi nan wani ko ya je gaida wani daga cikin malamansa wallahi ba zai je da sutar da zai sallah da ita ba kuma Allah ta'ala yana cewa ya bani adama kuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina Allah ce ya ku yayin adam ku riki adan ku a duk lokacin da za ku yi sallah in dai masallaci zaka je kai sallah to ka sa kayanka masu mutunci wanda daga nan masallacin ko ina ne zaka iya tafiya da kayanka shine ka'ida ana fahimta ita kanta tufar ma Allah ya ce dan mu rufe su al'auranmu wajen yi wa Allah ibada da haka aka sauko mana tufar ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yiwari sau'atikum warishan wa libasu taqwa zalika khair Allah ya sauko muku da tufa domin ku rufe tsiraicin ku kuma inda rufe tsiraici yafi yafi zama wajibi shine rufe tsiraici lokacin da kai ibada sallah ana fahimtar wannan saboda ka sai a kiyaye babu shakka rufe al'aura iya cikin sharri a sallah wasu kimalu alƙibla haka nan fuskantar alƙibla idan ka zo ka yi sallah kake kallon arewa ko kudu da gangan sallah gaba ta yi ba idan ka san ga alƙibla ka kauce mata da gangan ba da mantuwa ko da rashin sani ba ka yi sallah to sallah gaba ta yi ba ko shekara nawa ka ɗauka kana sallah ba ta yi ba domin kallon alƙibla iya cikin sharɗin sallah ana fahimta wa tarkul kalam hakanan barin zance wajibi ne a sallah sharɗi ne idan ka yi zance a sallah kuma zancen bayi da alaƙa da sallah to baka da sallah ana fahimta wannan idan har zancen ka yi bayyana kuma zancen ba shi da alaƙa da sallah to shikenan wannan sallah ba ta yi ba wa tarku af'alul kathira da kuma barin aiki mai yawa a sallah kana sallah ka dauko wannan ka ajiye nan ka koma can ka dauko wancan ka ajiye ka kunna wancan ka kashe wancan a sallah ba ta yi ba an fahimta yawwa wannan shine sharuɗa da malai kawo cewa sai sun cika sannan sallah ta yi amma ka samu ɗaya ya goce ba da larura ba da sallah ba ta yi ba malik ke cewa albayan yani anna hadhihi al-umur as-sitta waɗannan al'amura guda shida da malai lissafu hiya shuruɗu salah sune sharuɗa na yin sallah wala tatimmu salatu dunaha sallah ba ta yi wa idan ba a cin masu ba wa shawahidu ha hadihi taharatul hadathi al-akbar wal asgar bil ghusli wal wudu'i aw tayammumi badalan anha inda mujibihi wa zalika min qawlihi ta'ala sai dauko daya shine tsarki na hadasi hadisul asgar da hadisul akbar karamin tsarki da babba wanda wani tsarkin iyayewa ne sai an yi wanka kamar tsarkin janaba ko haida ko nifas wani kuma sai alwala kamar tsarkin bayan gida ko fitsari idan kai tsaharan ka zo kai alwala shike na magana ta gani aw tayammumi ko taimama ga wanda shari'a ta bashi dama ya taimama badalan anhuma wanda yake wakiltar wanka a wani gun kuma yake wakiltar alwala a wani gun inda mujibihi abun wanda janabar ta hau kansa ta zama wajibi kan shi duk wannan Allah ta'ala yana faɗa akan waɗannan abubuwa ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku waɗannan wanda kuka yi imani idza qumtum ila salati idza aradtumul qiyam ila salah idan kun yi niyyar tashi kun yi niyya kun ga niyya ta zo kenan idza aradtumul qiyam suke cewa idza qumtum idza aradtumul qiyam idan kai niyyar tahi kai sallah daga nan niyya ta zo daga cikin farillan sallah sai Allah ya ce farko abin da za ku yi fagsilu wujuhakum wannan kuma ayat ta zo da farillan sallah guda biyar dukansu ku wanke fasakunku ine fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq sannan da wanke hannu zuwa ga gwiwan hannu shine almarafiq wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kai shafa ake yi wa an sun ce bawon din littaba'id ne ai wamsahu ba ru'usikum haka wani suka basara ku shafi wani sashi na kanku amma ce mu sun ce a shafi kan gaba ɗaya kamar da manzon Allah yake sannan wa arjulakum kaga sai ka sai ka dawo baya idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum kuna ganewa ila almarafiqi sai aka ce wamsahu bi ru'usikum wani wata ƙa'ida zan faɗa muku domin akwai wa'ansu 'yan gada-gada da suke faɗar wani abu a daidai nan kuma haka bane wa'ansu masu wanda suke ra'ayin shi'a to suna ganin kawai kafa in an zo Allah shafar ta aiki tunda wai a fahimtarsu Allah ya ce idan kun zo yin alwala ku wanke fiska ku wanke hannaye sannan ku shafi kai wamsahu bi ru'usikum sai aka ce kuma wa arjulakum ma'ana suna daukan wani wawu din wawul adafi ne tunda an ce wamsahu bi ru'usikum hakanan arjul din ma shafar ta ake to tsarin ba haka yake ba wannan an zo ne bi tartibi ne ya dauko abun serially ne farko wanke fiska ko sai me wanke hannu sai me sai shafan kai sai me sai wanke kafafu to dalilin jeranta abin sai kawo shafar tsakanin wanke hannu da wanke gaba tunda aikace haka ake yi ta inda za ka ƙara fahimtar da aka ce ya yi wallazi na amonu iza ƙumtum ilar salati fagsilu wujuha ya kamata mai fata hago da ku za mu yi karatun ai ba ɗaliban ilimi ba ne fagsilu wujuha ku an gane ku sai aka ce wa aidiyakum aka aidiya nan ma aka zabata haka ne sai aka zo wamsahu bi ru'usikum kai kuma shafa ake masa shi yasa aka ce ru'usikum ba ru'usakum ba da aka tsallake shafar kai sai aka ce wa arjulakum kaga ya koma wujuhakum aidiyakum arjulakum kun fahimta to da haka ake ware karatu saboda ka wani shine ka'ida da malamai suka faɗa wajen kan cewa ita ma kafa wanke ta aiki an kawo shafa tsakanin wanke hannu da wanke kafa domin tartibi domin kuma haka manzon Allah yake alsa dai kun gane in ba gane ba an zo karatun a duniya domin sai su gane in kansu ya kulle sai su gane ga inda ake warware maganar nan wa musubi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sai ku wanke kafafuwanku zuwa ga idan sau wa in kuntum junuban fatahharu idan har kun kasance janaba ta shafe ku ko kun samu kanku kucin janaba fatahharu sai ku yi wanka nan madahara ana nufin wanka kenan sun ce ziyadatun fil mabna tadillu ala ziyadatin fil ma'ana ana fahimta kun ga kalmar mahara duk inda take ba'un din ba a masa tashdidi amma anan an zo da yi wa ba tashdidi faɗaharu ya suka ce tun da aka yi wa ɓa'un ta shadidi a ginin kalmar ya canja to ma'anar ma za ta canja tun da janaba ce aka ce faɗaharu ai fagtasilu an fahimci wannan in janaba ta same ka ba tsarki za ka yi ba a wanka za ka yi tun da wanka ma ana kiransa tsarki da larabci wa in kuntum marda idan kun kasance ba ku da lafiya au ala safarin ko kun kasance kuna tafiya yan tafarki ne aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib ko ɗayan ku ya je ya dawo daga bayan gida aw la mastumun nisa ko ɗayanku ya kusanci iyalinsa kun ga musulunci addinin kunya ne iya zuwa da kinaya kaga da ya zo maganar bayan gida sai ce ra'id da ya zo maganar kusantar iyali sai ce aula mastumun nisa kakar wani ya fake da karatun addini dinga muku batsa ba daidai ba ne musulunci ba addinin batsa ba ne duk ƙur'ani ba inda musulunci ya faɗa ala a mu'amalar auratayya ƙarraba a yi sai a sakaya kamar ma malamai suke cewa kamar hutu sai aka ce riya kaga sakayawa ne alkunya ne kamar bayan gida aka ce masa ra'id an gane ko kamar al'aura aka ce mata aka ce mata aura kamar gaban mutum aka ce masa zakar ko da dai makamantan waɗannan abubuwa duk iya kange kar a kama abin karara wanda duk mai hankali dama da shi ake karanta zai gane abin da ake nufi addini ba addinin musulunci ba addinin ba tsaba ne kaga nan da yazo maganar kusantar iyali sai ce aula mastumun nisa ko ɗayan ku ya shafi iyalinsa in ka koma mu dawwalat kamar da tawon tafsiri ya suka magana kinayatun an lijma kinaya ce wajen haduwa ta auratayya tsakanin miji da matarsa amin wannan aula mastumun nisa ko ɗayanku ya zai kema wa iyalinsa falam ta ji an bai samu ruwa ba ba ta yamma musa idan tsayi ba to shari'a ta ba shi dama ya samu ruwa ya samu ƙasa ka ya samu ƙasa mai tsarki sai ya taimama taimaman nan famsahu bi ru'usi famsahu bi wujuhikum sai ku shafi fasakunku wa aidiyakum min da kuma hannayenku da ita wannan bugun ƙasa din ita ma taimama dama a shafi fiska a shafi hannaye shi ne taimama gaba ma yuridillahu li ja'alaykum fid din min haraj ma ja'alallahu ma yuridillahu li ja'alaykum min haraj Allah ta'ala bai nufin ya samu hudu kunci cikin addini walakin yuridu li dhahirakum Allah iya nufin ya tsarkake ku wa li yutimma ni'matahu alaykum Allah kuma iya so ya cika ni'imarsa a gare ku la'allakum tashkurun hakan zai sa ku zama to masu yi wa Allah godiya an fahimci ayar ta zo da magana a kan taimama ta zo da magana kan alwala ta zo da magana ta rashin lafiya ko yanayin tafiya ko a nemi ruwa a rasa iya cikin dama shirin taimama dama dole ta yi bayani kamar yadda muka bi ta kanta a gurguji suratul ma'ida ayami nan ba ta biyar wa kala alaihi salatu wassalam ma'aiki yake cewa la tuqbalu salatun bi ghairi duhurin Allah bai karban sallar da aka yi ta babu alwala duk sallar da aka yi ta babu alwala in dai ba taimama kai ba kuma kana cin wanda shari'a ta ce kai taimama kai sallah ba alwala to shikenan sallah babu ita muslim ya fito da wannan hadisi ju'ila li al-ard masjidan wa tahura ma'aiki a wani dogon hadisi yake cewa ni an sanya mai kasa ta zamto masallaci ma'ana gun sallah kenan sannan ta zamto kuma gun alwala taimama kenan ana fahimta wannan iya cikin kususiyar da Allah ya wa manzon Allah akan sauran annabawa duka farkon hadisin dama ya ce fuddiltu bi sittin an fallanta yanda abubuwa guda shida wanda duk annabawa Allah ya ba su wannan damar daga cikin damar da aka biya manzon Allah har ma akwai taimama duk annabawan bai ba su taimama duk yadda za ka yi sai dai ka yi alwala an fahimta so kuma annabawan baya ba a ba su damar su yi sallah a ko'ina ba sai a masallaci duk inda kake sai dai ka dawo masallaci ka yi sallah amma yanzu an ba ku dama kuna tafiya ku tsaya a jirgi ku yi sallah kuna dama ku yi musalla ku yi sallar ku idan ba masallaci a kusa da sauransu da sauransu amma a waccan shari'ar to duk inda za ka je sai ka nemi masallaci sannan ka yi sallah kun fahimci wannan shine ji'ilat li al-ard مسجدا وطهورا مسلم والترمذي السعيد الطيب وضوء المسلم حديث يازو مزالك cewa ƙasa mai tsarki gun alwalar musulmi shi wa illam yajid wa illam yajid alma 10 sine koda zai kai shekara 10 bai samu ruwan alwala ba an bashi dama yaji taimawa an bayyanta fa iza wajadahu amma idan ka samu ruwa faliyo misa'u bashiratahu to kashe ka je ka shafi ke ma'ana sai ka taɓa ruwan a fatar ka ta jiki ma'ana kai alwala kenan in dai dama rashin ruwa ne ya hana ka alwala kake taimama to daga zarar ka samu ruwa shikenan fali yumissahu basharatahu sai mutum ya shafi fatarsa da wannan ruwa din rawahu abu daud wa nasa'i imamu abu daud da imamu nasa'i suka fito da wannan hadisi wa taharatul khabas hiya izalatul hadas tsarki na khabasi shine gusar da hadasi kalbauli wala adhar wala wala adirati am badni am badnin wa thawbin wa makanil musalla bil ma'il mutlaq ma'a adh-dhikr al-qudra malik yace kuma tsarki na khabasi shine gusar da wata hadasi kalbauli kamar fitsari wala adirati ko ta kazanta an gane ko an badne a gusar da ita da gangar jiki wa thawbin ko a gusar da ita daga tufanka wa makanin ko gunda zaka yi sallah din bil ma'il mutlaq a gusar da wannan najasa ko hadasi da ruwa sakakke wanda shari'a ta bada damar aikin ibada da shi ma'a dhikri wal qudra matakar kana da iko kuma katina akwai najasa din ana fahimta amma bayan ka yi sallah ka yi sallama sai ga akwai najisa a jikinka shi kenan sallah ta tafi idai ka wanke najisar don sallar gaba ana fahimta najasa tana haifarwa da sallah matsala idan ka yi ta kana sani da akwai a jikinka amma har sai bayan ka yi sallama ka ganta to shi kenan magana ta kare sai dai ka wanke don gaba kuma haka hukunci yake a gangar jikinka haka hukunci yake a tibarka haka hukunci yake a gunda za ka yi sallah shine albadani wa saubi wal makan an fahimta a wafi thiyabi game da tsarkin tufafi Allah ta'ala yake faɗa a ƙur'ani wasu ya baka fatahir tufafinka Allah ya ce ka tsarkake su ka tsarkake tufafinka sannan ka yi ibada sallah da su kar ka yi ibada da najasa ko da datti ko tufarka dukun-dukun haka ta sha datti ba ta wanke ba ka yi sallah to ka aikata abin da sai ta hana ka thiyabaka fadakir tubabinka ka tsabtace su ka wanke su kenan suratul mudaththir aya bi namba 2 qalat khawla binti yasar khawla binti yasar take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah laysa li illa saubun wahidun manzon Allah bani da wata tifafa ce tifa kwaya ɗaya kawai ina mata ku ji da kyau matan sahabbai ga tabbasu ɗaya a duniya tifafa ɗaya la haula wala quwwata illa billah kai sahabbai bayin Allah ne amma ba ta tada hankalinta ba ga mijinta ko ga iyayenta ita dai abinda take so ta ji da ji hukuncin ibada ta donan ta ba laysa li illa sawbun wahidun wa ana uhidu fihi kuma an haida ta zo mun da wannan tufar nake daure jikina da tufar nan dai nake daure jikina haida take zuwa min qala laha manzon Allah yake cewa da ita fa iza ɗahurat idan har kin yi tsarki fai za ɗahurti idan kin yi tsarki fagsili maudu iddami har in tufatta ki jinin haidan ya taɓu a jikinta ya taɓa ta to sai ki wanke iyagun da jinin ya taɓa sun masallafi yake sallah da jawabin ana fahimta kaga lalle ilalla tufan ɗaya ce kenan har in jinin al'adan ya taɓa tufatta ki to in kin yi tsarki kin yi wanka to gunda jinin ya taba sai ki wanke shi idan kin wanke iya gunda jinin ya taba sai ki ibadar sallah gari Ahmad wa Abu Dawud hadisi na biyu wa fil badani haka ne hadisi na farko kai wa fil badani game da jiki gangar jiki qala alaihi salatu wassalam ma'akin Allah yake cewa tanazzahu anil bawli ku tsarkake jikinku daga fitsari fa inna amata azabil khabari min don magamiyar azabar kabari tana afkuwa ne sanadiyar rahin tsarka daga fitsari akwai mutane da yawa za musu azaban kabari rahin tsarkin fitsari in baya kyau idan tsarkinka na fitsari baya inganta akwai yiwuwar Allah ya maka azaba a kabari darul qudri wa fil makan game da gu da zaka yi sallah din gun da zaka yi sallah ruya an abi hurairah radiyallahu anhu akwai hadisin abu hurri Allah ya kare da shi aliki cewa qama a'rabiyun wani balaraban ƙauye wani balaraban ƙauye ya tashi fa bala fil masjidi sai ya fitsari cikin masallaci fa kama ilaihi nasu sai sahabbai suka tahi suka mai ca li yaqa'u bihi domin zai su afka masa fa qala alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah ya ce su da'uhu ku kyale shi ku rabu da shi wa ariqu ala bawlihi sajlan mimma sai manzo Allah ce ku je ku nemo ruwa ko gogan ruwa sai ku zuba abu au zanubin mimma sajlan ko zunuban kamar guga kenan irin babbar gugan nan sai ku ebo da ruwa sai ku zo ku zuba abu shikenan fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'ithu mu'assirin manzo Allah ce mu annaba an aiko masu sassaukawa ne masu yin abu da sauki ne mu annabawa inji manzon Allah ba a turo masu matsawa mutane ba an bayyanta wannan kaga mu'amala irin ta manzon Allah ke a lokacin da suka ce kai nan masallaci ne ba a fitsari kaza kaza sai ku kyale shi ku kyale shi da'u ku kyale shi sai da ya gama fitsarin sa sai manzon Allah ce ku kuma sahabbai ku je ku ebo ruwa ku zuba abu suka ebo ruwa suka zuba abu sai daga baya sai manzon Allah ya kirawo shi ce wanzo yaka yazo ya same shi ce ka san nan ku gina ne sai ce masallaci ne ce masallaci ɗakin waye ɗakin Allah sai ce ɗakin Allah ya fi cancanta da a tsarkake shi a kan gunda za a kwana ma yanzu za ka je ka yi fitsari gunda za a kwanta shi a ya ce ainihin nemin babi a wula ka tsare shi to daga nan sai ya fahimci saƙon da mazan Allah ya bai sai ya ce Allahun marhamuna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah idan ka ta ya jin kai da rahama da ni da Muhammad kawai za ka yi wa amma duk sauran mutane ka kyale su alakar ka gafarta musu kaga ya ji zafin abin da sahabbai suka masa na masa tsawa da mai fada to sai manzo nake cewa mu annabawa an aiko mu da sauki ba aiko mu wajen matsawa mutane ba yasa shari'a akwai hukuncin da zata ma an baka san abu ba akwai hukuncin da zata ma idan mantuwa kai akwai hukuncin da zata ma idan ganganci kai akwai hukuncin da zata yi wa jahili akwai hukuncin da za ta yi wa ɗalibin ilimi akwai hukuncin da za ta yi wa malamin ilimi da kulle makamin makali ana fahimta Allah ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah idan mun dawo mako mai zuwan Allah ya kai mu za mu tashi nan ba ta uku insha Allah wannan hadisin kuma rahul jama'a illa muslim jama'a da yawa daga cikin marawata hadisin fito da shi sai muslim ne ko bai fito da shi ba Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu Allah ta'ala ka samu dace da alkhairi Allah ta'ala ka samu dace da alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan mahaifinmu Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifinmu ya rabbal alamin Allah da mu da zuriyarmu ya Allah ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya mu kuma ya Allah ka ƙara mana lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka ka ƙaro mana da mana mai alkhairi mai albarka Allah ka ƙaro mana ruwan sama mai yawa mai alkhairi ya Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa da wannan jiha da sauran garuruwan musulmai ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah muna roƙonka kuncin rayuwa da ake cikin sa ya Allah ka mana dauki ya Allah ka mana ƙarshen sa ya rabbal alamin Allah ka mana sauki da gare ka Allah ka mana sauki da gare ka Allah ka tsare mana imanin ya rabbul alamin Allah ta'ala muna roƙonka ba mu tsaro da kariya a gidajenmu da kasuwanninmu da hanyoyinmu da masallatayyarmu ya Allah ka ba mu kariya inda muke duk inda muke Allah ka ba mu tsaro da kariya ya rabbul alamin dukkan wani mai cutarwa dan adam ne ko aljani Allah ka tsare mu daga sharrinsa ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira Allah ka samu yi lafiya mu gama lafiya masu bukatu da namu da nasu duka Allah ta'ala ya biya mana kai wani bawan Allah amini na ne dan kasuwa ya ce mu taya mu taya cikin addu'a mu sashi addu'a akan Allah ta'ala ya ƙara albarka cikin kasuwancin sa Allah ta'ala ya ƙara budi da albarka ciki kuma ya kawo ciniki mai alkhairi mai albarka da shi da dukkan masu kasuwancin musulmi Allah ta'ala ya amsa mana wannan yan midiyar mu Allah ya musu albarka Allah ta'ala ya ƙara musu hazaka Allah ya ga cikin al'amarinsu Allah ya dafa masu a rayuwarsu da mu duka wanda ya asasa wannan maktaba Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya karba ayyukan sana alkhairi Allah ka bashi iko da damar fada da ayyukan sana alkhairi da abin da ka bashi Allah ta'ala ka buɗa masa ka tsare shi da mu da mu ka ba mu tsaro da kariya ya rabbal alamin dukan wanda ya zo wannan maktaba Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah ya biya kuma bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu ladan zama domin jin karatun addini Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya azizu ya jabbaru ya rabbal alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم